بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدستادوة وأن يمتشي نا الخميس بقوي قوة ذو القاعدة هجر من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دق مكة ومدينة شكرة تدبو دريه دا أربعين دبيو inda muke ci gaba a cikin karatun littafin kitabut tauhid na babban malamin nan Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala tare da bibiyan ta'aliki da sharhi na babban malamin nan Nasir Sa'idi Allah ji kanshi ya gafarta masa satin da ya gabata muna cikin babu fadlit tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub mun tsaya kan hadisin abi sa'idin khudri a yau za mu tashi daidai inda malam ke cewa walit tirmidhi wa hassanahu an anas radiyallahu an naga haka nan ne ko قال المصنف رحمه الله تعالى وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض الخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة إمام الترمذي يفتد حديثي دسن ديمي كيو ياتي حديث حسن دق أنس ألا يردد شيء أنا سيتشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناجي من زن الله سيراد أمنشن الله ستبت أغريشي يقول ينا تشيوى قال الله تعالى Allah maɗaukakin sarki ya ce, kenan ga nau'i ne daga cikin nau'ikan hadisi da yake ce mishi alhadisu alhadithul qudusi an gane ko alhadithul qudusi hadisin da annabi ya rawaito shi daga Allah madaukakin sarki kai tsaye na fata mun gani ya sha bamban da alhadithun nabawi kuma yana ɗaukaka akan alhadithun nabawi ina fata mun gani bambancin shi da alkur'ani shine alkur'ani mai girma an bautatar da mu da tilawa da shi kuma da baiwa duk wanda ya karanta shi dukkan harafi guda lada goma sabanin alhadithul qudusi shi ba haka nan bane ina fata mun gani ya ce na shi manzala salarsa yana cewa ƙalallahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce yabna adam ya kai ɗan adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya lalle da za ka zo mini da cikon ƙasa na zunubai da kusakurai thumma laqitani la tushriku bi shay'a sannan ka haɗu da ni ba ka yi shirka da ni da komai ba la'ataituka bi qurabiha maghfira to da zan zo maka da kwatankwacin ƙasa na gafara wannan hadisi yana nuna mana falalan tauhidi da masu tauhidi mana duk wanda duk wani daga cikin banu adam da zai je ma Allah gobe kiyama bi ma'ana idan ya mutu ya kasance yana da zunubai da suka kai cikon girman ƙasa sai dai da ya mutu bai yi shirka da Allah da komai ba wannan mutum Allah zai zo mishi da kwatankwacin cikon ƙasa na gafara kaga ku za a yafe masa nubbansa gaba ɗaya kenan sharaɗin ya mutu bai yi shirka da Allah da komai ba kasancewa shi kenan bai yi shirka babba ba ko kafirci babba wanda shirka babba da kafirci babba wannan ma'abutansu in sun mutu za su dawwama a cikin wuta har abada ba za su fita ba Allah kare sannan bayan ita akwai shirka karama wadda ba ta kai matsayin shirka babba ba ma'abucin shirka karama yan mutu za a azabtar da shi gwalgwadon wannan shirkar da yake za a kama shi da laifin shirka karama da yake a masa azaba amma sai dai matakin laifinsa bai kai matakin mai yin shirka babba ba ko kafirci babba sannan mataki na uku shine mutumin da ke aikata laifuffukan da ba su kai shirka ba la shirka karama la shirka babba to wannan yana kalkashin mashi a ubangiji kuma da shi ne wannan hadisin yake magana mutumin da zai zo da laifuffuka kala-kala masu yawa wanda ba su kai ga shirka karama ba bale babba ina fatan mun gane kenan abin da ya shafi kaba'ir duka yana aikatawa sai dai baya yin shirka ko daya da Allah madaukakin sarki saboda lafazin ai kaga thumma laqiyani ko thumma laqitani la tushrik bi shay'an shay'an nakirani shirka gaba ɗaya ta shiga karama da babba kenan idan mutum ya kasance baya shirka karama baya shirka babba da su ne wannan hadisin yake magana Allah zai yafe masa kurakuransa ya sa shi aljanna idan ƙarƙashin mashiya ubangiji yake ya ga dama Allah ya kafarta masa karin farko shigar da shi aljanna ya ga dama ya azabtar da shi gwalgwadon zunuban nan da yake aikata ina fatan mun gani fihi masail male ce a cikin wannan babin akwai mas'aloli bi ma'ana akwai fa'idodi abun nura al'ula mas'ala ta farko si'atu fadlillahi yalwa ta falala ubangiji madaukakin sarki lalle falala ubangiji tana da yalwa athaniyatu mas'ala ta biyu kathratu thawabi at-tauhid 'inda Allah yawaicin ladan tauhidi a wurin Allah madaukakin sarki الثالثة مسألة أكو تكفيره مع ذلك للذنوب تارد حكم كما توحيدي يكن كركري ذنوبي غا يولادا غا كما كركري ذنوبي الرابعة مسألة هدو تفسير الآية التي في سورة الأنعام فسر آية نند تكتشن سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم abinda ake nihi da zalunci nan wanda suka yi imani basu cako da imanin su da zalunci ba abin nufi da zalunci a cikin wannan aya shine mi shirka babba ina fatan mun gane kamar yadda Luqman yayi shan hankali da wa'azi ga dan shi ce ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fasarta masahabbansa ma'ana abinda ake nihi da az-zulm na cikin wannan aya ta suratul an'am al-khamisatu mas'ala ta biyar ta'ammul ta'ammal al-khamsa allawati fi suratil fi fi hadith itban ta'ammal al-khamsa allawati fi hadith itban kanura da ababan nan guda biyar da suke cikin hadith na itban ko hadith ubada ne shigo eh fi hadithi ubada hadith ubada nake ne ka nura da al'amuran nan guda biyar da suka zo cikin hadith na ubada ta bin samit na farko mutum ya shaidi ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah na biyu ya shaidi cewa annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne na uku annabi isa bawan Allah ne kuma manzansa ne na hudu aljanna gaskiya ce na biyar ma wuta gaskiya ce nura da su da kyau as-sadisatu mas'ala ta shida annaka idza jama'ta bainahu wa bain hadith itban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'ana qawli la ilaha illa Allah lalle idan ka hada tsakanin hadisin ubada da hadisin itban da wanda ke gabansu shine hadisin anas zai bayyana gare ka karara mi ake nihi da la ilaha illallah wata bayyana laka khata wata bayyana laka khata al-maghrurin sannan kuma kuskuren wanda suka rudu zai bayyana gare ka ina fata mun gane kenan idan ka hada wannan hadisan gaba ɗayansu to za ka fahimci me ake nihi da la ilaha illallah kuma za ka gano yadda masu ruduwa suka rudu ka gano kuskuren wanda rudani ya same su kenan la ilaha illallah tana buƙatar ƙudiri da firici da aiki da ita ina fatan mun gane duk abin da la ilaha illallah ta hukumtar ka yi aiki da shi ba wai ana nihin faɗan la ilaha illallah kawai ba ba tare da kiyaye sharaɗanta ba ina fatan mun gane as-sabi'atu mas'ala ta bakwai at-tanbihu lish-shart alladhi fi hadith itban nura da sharaɗin da ke cikin hadith na itban ko nura da sharaɗin da ke cikin hadith na mi na itban wani sharaɗi ne hmm? eh? man qala la ilaha illallah karshen shi yabtaghi bidhalika wajha Allah wannan sharadin ku nura da shi kenan ba wai fadan la ilaha illallah ya kasance kana yin haka ne dan Allah akwai ikhlasi cikin fadar da kake ku nura da wannan sharadin da kyau saboda idan kana fadarta ba tare da ikhlasi ba ba za ta amfane ka ba ina fatan mun gane wane ne wuta za ta haramta daga cin naman shi shine mai faɗatta tare da ikhlas athaminatu mas'ala takwas ta takwas kaunul anbiya yahtajuna litanbihi ala fadli la ilaha illallah kasancewa annabawa ma suna buƙatuwa zuwa ga a faɗakar da su game da falalar tauhidi ina za mu fahimci wannan lokacin da annabi Musa ya ce ya rab ya ubangiji ina son ka bani wani abin da zan roƙe ka da shi kuma in yi ambace ka da shi azkuruka wa ad'uka bi Allah ce da annabi Musa kul ya Musa la ilaha illa Allah annabi Musa ya ce kullu ibadi kullu ibadika yaquluna hadha sai Allah ya bayyana mishi falalat tauhid law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله أغا الله سيبين ما النبي موسى فللمي فللن لا إله إلا الله تو إذن كويا كسنشي النباوة دا منزني suna buƙatar a bayyana musu falal la ilaha illallah ina ga mu wanda ba annabawa ba kuma ba manzanni at-tasi'atu mas'ala ta tara at-tanbihu li rujhaniha بجميع المخلوقات نورا دا نوي دا كما رنجايا تلا إله إلا الله أكن دكا هلتو مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه tare da haka da dama daga cikin masu faɗatta mizaninsu ba zai yi yauni ba yana an da cewa ita la ilaha illallah takan rinjaye yaunanta yakan rinjaye gaba ɗayan halittu dukansu da na ga hadisa na aka ce sama da wanda ke raya ta su ne mala'iku ko sannan ƙasa da za a hada su a kan sakili a aji a aza la'ilaha illallah a kan sakilin ɗaya to la'ilaha illallah za ta ɗaga su zauninta za a ɗaga su kenan kaga malaici wannan matsala tattara nura da rinjayen kalmar la ilaha illallah a dukkanin halittu ta fi su yauni ta rinjaye su tare da cewa da dama daga cikin masu faɗatta mezanin su ba zai yauni ba me yasa su da rashin kiyaye ma'anarta da ba ta haƙƙinta ina fata mun gani al'ashiratu mas'ala ta goma النص على أن الأرضين سبع كالسماوات نغانيكو nassi ƙara da ke bayyana cewa lallai ƙasai ma guda bakwai ne kamar sammai guda bakwai wanda ya ce lau an samawati saba ko wa amirahun na gairi wal ardina saba ko ƙasa ma guda bakwai ce yadda sammai su ma guda bakwai wanda kuma Allah ya ishara haka cikin alkur'ani mai girma ko wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن الله شيني وندي هذا السماي غدا بكوي هكا كسي ما كوتن كوتشس هنا فاتا من غني da wannan hadisi bai inganta maka mai da muka yi bayani sai dai yana da wasu hadisan da suke karfafan ma'anar shi hadisan bai taka da muka yi bayani mutanen da zai zo gobe alkiyama zanibinsa ya kai takarda 99 in manta ba kowace takarda ɗaya girmanta da faɗinta iyakar inda ganin kai ke tsinkai a zuwa aza wannan zunubban nasu akan sakeli Allah ya tambaye shi hanshin kana da wani abu kana da wata kyakkyawa wadda kai da za a auna ta da wannan laifuffuka naka sai ce ba da komi Allah ce bala kana da wani abu na kyakkyawa yana da tauhidi la ilaha illallah sai a ɗauko wata bitaka takardar da bata ciki faɗin tafin hannu ba kamar kartu identity kenan sai aza ta akan mizani a aza wancan takardun nasa akan mizani sai la ilaha illallah ta cira su gaba ɗaya Allah ya shigar da shi aljanna kaga yana kama da wannan hadisin ma'anarsu guda wanga hadisin da'ifi ne amma wancan ingantacce ne kusan ma'anarsu guda kenan wanga zai karfafa wancan ina fata mun gani alhadiyata ashara anna lahunna ammara mas'ala ta goma sha ɗaya lalle sammai da kasai suna da masu rayasu sammai masu rayasu su ne suwa mala'iku kasai kuma sauran halittun allah maɗaukakin sarki الثانية عشر إثبات الصفات خلافا للأشعرية مسألة تقوم الشابي تبتد صفة سابان أشعرية أنجانيكو tabbatar ma Allah sifar da ya tabbatar ma kanshi sabanin ash'ariya masu yin ta'awilin sifofi manhajin ahlus sunnati wal jama'a sukan tabbatar ma Allah duk abin da ya tabbatar ma kanshi na sifa ba tare da sun yi ta'awilin ta ba ko ta'tilin ta ba ko tamthilin ta ko takyifin ta amma asha'ira da ire-iren su suma turudiyya da mu'tazila da sauransu sukan karkatar da wasu sifat da Allah ya tabbatar ma kanshi su su ba su wata ma'anar da ba su dauka ina za mu gano wannan sifa daga cin sifofin Allah a cikin karatun da muka yi ya bi ta ribi zalika wajahallahi yana neman fuskan Allah Allah ya tabbatar makan shi mi fuska sai mu ce e Allah yana da fuska me yasa ka ce Allah yana da fuska dan shi ya tabbatar makan shi yana da fuska yaya fuskar Allah take ni da kai da su babu wanda ya san yadda fuskar Allah take sai Allah saboda babu wanda ya san Allah sai wa sai Allah amma tun da yace yana da yana da kuma ka tabbatar duk abin da Allah ya tabbatar maka shi na sifa ya sha bamban da sifa ta halittun shi saboda sifa ga wanda aka danganta shi ta dace da shi idan aka ce fuskan mutum kowa ya san mutum tawayayye ne yana da naƙasu gajiyayye ne fuskar ta dace da shi kuma shi halitta shi ake amma ina aka ce fuskar Allah mahalicci kenan wa ya san Allah da yadda sababin shi suke babu wanda ya sani kenan fuska ce da ta dace da yadda zatin sheki babu wanda ya san zatin Allah sai Allah ina fata mun gane sabanin ash'ariya wani mai sai su fasarta huskar Allah da rahamar Allah da kan kuskure ka bar ta yadda take Allah ba zai sifanta kansa ba da abin da yake aibi ne ina fatan an gani الثالثة عشرة مسألة تقوم شاؤك إذا عرفت حديث أنس رضي الله عنه عرفت أن قوله في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه تر أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان مسألة تقوم شاؤك إذا كسن إذا كجان حديث أنس الله يرضى za ka gane cewa lalle faɗarsa da ya faɗa a cikin hadithin itiban Allah ya ji kansa lalle Allah ya haramta ma wuta cin duk wanda ya ce la ilaha illallah yana neman fuskar Allah da haka to za ka gane cewa abin da ake nihi shine barin shirka ba wai kawai faɗatta da halshe ba kina abin da ake nihi wanda ya faɗi la ilaha illallah yana neman yarda Allah to baya shirka duk wanda ko zai faɗa la ilaha illallah kuma ya kasance ya faɗe ta ne don neman fuskar Allah ba zai taɓa yin shirka to da shi ake ba wai kawai faɗan la ilaha illallah la ilaha illallah kuma daga baya ganka tsindin cikin shirka wannan ba za ta amfani ka ba ko miskal zaba ina fata mun gane saboda kana faɗinta kana warware ta kana faɗinta kana sunce ta ba za ta amfane ka ba har abada matukar baka bar shirka da Allah ba kuma ba za ka taba shiga karkashin wanga hadisin da wuta ba za ta ci wanda suke faɗatta ba matukar kana yin shirka ba Allah ke shi mai kare kenan abin nihi barin shirka ba wai faɗatta ba ana yin shirka الرابعة الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوليه نورا da haɗawa tsakankanin annabi isa da annabi muhammad kasancewa su bayin allah ne kuma manzannin allah ne dukansu bayi ne na allah ba ɗaya da ke ɗauka wani abin da allah ya keɓanta da shi sannan kuma manzanni ne na allah maɗaukakin sarki alhamisa ta ashar kenan sabanin abinda kiristoci suka ta yi akan cewa annabi isa dan Allah ne ko kuma masu ce mishi ma shi da kanshi Allah ne alhamisa ta ashar ma'rifatu ikhtisas isa bi kaunihi kalimat Allah sanin keɓanta annabi isa da kasancewa shi kalma Allah ce Allah ya keɓanci isa da wannan alaihi salatu wassalam an gane ko kenan kaga shi an yi shi ne ba tare da uba ba da kalmar Allah aka yi shi kun fakana sabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda Allah yayi halitta shi ne ta hanyar maniyyin mahaifinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata mun gani al-khamisata ashara nan ne makamin al-khamisata ashara ko as-sadisata ashara ma'rifatu kaunihi ruhan minhu sanin kasantuwa annabi isa ruhi ne minhu daga cikin daga minhu ruhi ne daga Allah ina fatan mun gane kenan minhu kin ga min ba min bace at-tabi'idiyya min ce lilibtida ruhi ne da Allah ya fare shi ba wai wani ruhi bane wani bangare daga cikin ruhin Allah shi ba wani bangare na ubangiji bane ba shi kam ruhi ne daga cikin ruhikan da Allah ya halitta ya halicce shi inda Allah ce wa khalaqa lakum ma fis samawati wal ardi jami'an minhu an gane dan ka mutum ya je ya dauki tafsirin kristoci da suke cewa wa ruhin minhu wani bangare ne daga Allah shi annabi Isa kenan daga nan sai suka allantar da shi sai suka ɗauke min attabi'idiyya ta ɓangaranci wadda kuma milkin lilibti da'i ce ta faruwa Allah ya farar da annabi Musa annabi Isa alaihissalam ina fata an gani yawwa as-sabi'atu as-sabi'ata ashara ma'rifatu fadl al-iman bil jannati wan nar sanin falala imani da aljanna da kuma wuta الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل سننفدع النبي ديتي على ما كان من العمل أكن أبن دي كسنشين أيكي الله زي ساش الجنة أكن أبن دي كسنشين أيكي أكن أبن دي كسنشين أيكي يا يدوكم معنا بيو معنا تفرقوا gwalgwadon aikin da yake aikatawa za a sashi aljanna a mishi matsayi a cikin ta gwalgwadon aikin da yake aikatawa a duniya wasu malaman suka ce a'a duk aikin da ya kasance yana aikatawa duk laifinsa duk muninsa matukan bai mutu yana shirka ba Allah zai shigar da shi aljanna ina fata mun gani at-tasi'ata ashara ma'rifatu anna al-mizana lahu kiffatan mas'alata 19 sanin cewa lalle mizani ma'auni na gobe kiyama da za auna ayyukan bayu da shi yana da kiffatani kiffa guda biyu wurin azawa guda biyu dama da hagu ina fatan mun gani za a aza nan a aza nan tunda kaji hadisin bitaka ma za a aza takarransa bangare guda a aza bitaka bangare guda hadisin annabi Musa da da da'ifi ne ya fito da ma'anar za a aza me yake ta sama da wanda ke rayata da ƙasa gaba ɗaya da wanda ke rayata akan kiffa guda a azala ilaha illallah akan kiffa guda sai ya tabbata ashe mizanin da za a auna bayu da shi gobe kiyama yana da kiffatani العشرون مسألة عشرين معرفة ذكر الوجه سنن أنبتن هسكا داك أنغاني كو أتكين حديث أن أنبتي هسكا يبتغي بذلك وجه الله كنن فسكا صفاتي daga cikin sufofin Allah wadda ta dace da zatin shi ta daidai da zatin shi sufa ce ta kama da ɗaukaka ba ta kama da sufofin halittun shi ta kusa ko nesa wannan shine ƙarshen wannan babin yanzu za mu zo mu karanta sharhi takaitacce da malam nasir sa'idi yayi rahimahullahu ta'ala malice lamma ذكر في الترجمة السابقة وجوب التوحيد yayin da malam ya ambata a cikin tarjamar da ta gabata wajabcin tauhidi wa annahu al-fardul a'zam kuma ya ambaci cewa lalle tauhidi shine farilla mafi girma ala jami'il abid akan dukkanin bayu zakara huna fadlahu anan wannan babin sai malam ya ambaci falalar tauhidi kenan waccan babin na farko malam ya yi bayani game da abin da ke nuna tauhidi wajibi ne fardu ainin ne wajibi ne akan dukkanin bayu wajabcin da waninka ba zai ɗauke maka ba wajabcin da in ka yi sakaki da shi baka kiyaye shi ba Allah zai azabtar da kai to anan sai malam ya ambaci falala ta masu tauhidi wa huwa atharuhu alhamida falalar tauhidi shine amfanin tauhidi amfaninsa mai kyau wa nata'ijuhul jamila da kuma sakamakonsa kyakkyawa wa laysa shay'un min al-ashya'i lahu min al-athar al-hasana wal fada'il al-mutanawwi'a mithla at-tauhid babu wani abu daga cikin ababe lahu min al-athar al-hasana wanda yake da wanda yake da amfani mai kyau والفضائل المتنوعة كما يكي دفللولي دبن دبن كلا كلا مثل التوحيد واندي كما التوحيد إن أكوي وان أبو مي فللا إن أكوي وان أبو مي أنفاني بي كما التوحيد با فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله سبود الخير الدنيا ككب da alherin lahira gaba daya wani kaso ne daga cikin alkharrai na tauhidi kare ta Allah duk abin da kuka kuna samu a nan rayuwar duniya amfanin ƙasa ne ruwa ne da suke sabka daga sama lafiya kwanciyar hankali asalin samun shi shine tauhidi kare ta Allah ɗaiɗaikun da ke cikin wanda suna da tauhidi sun kaɗe ta Allah sun san waye Ubangiji sakamakon su Allah ke tausayawa ya sabkar da ni'ima ta shafi har wanda ba su imani da shi ina fata mun gani kenan duk alkharran duniya da kuke gani yanzu ana samu da gajiyar da ake amfani da ita amfani ne da ake samu kalkashin kade ta Allah madaukakin sarki ina fata mun gani fa qaulul muallif rahimahullah fadan malan Allah ya ji kanshi wa ma yukaffiru min adh-dhunub da abinda tauhidi ke kankarewa na daga zunubai an gane ko dan wa ma malamai suka ce wannan mata ai kasancewa ma ce mausuliya ko sai wallazi yukaffiru min adh-dhunub da irin abinda tauhidi ke kankarewa na daga zunubai wasu malamai suka ce a'a wannan ma masdariya ce wa takfiruhu dhunuba kuma wannan a ɗauke ta ma almasdariya shi ya fi dacewa sama da a ɗauke ta ma almusuliya sau da aka ɗauke ta ma almusuliya wallazi yukaffiruhu min adh-dhunub sai a gano ashe wani bangare ne na tauhidi wani bangare ne na zunubi tauhidi ke kankarewa wani bangaren baya kankare shi amma aka ɗauke ta ma masdariya sai a ɗauke wa takfiruhu dhunub da kankare wa shiga zanubai gaba ɗaya kenan ina fata mun gane mala ya ce wa ma yi kafiru minar zunub abinda ake nihi faɗan malan da ya ce wa ma yi kafiru minar zunub min babi affil khasi al'am daga babin dangana keɓantacce ne akan gamamme don a tauhid kaga abu ne gamamme mai faɗi ina fata mun gane abin da yake kankarewa na daga zunubai wani falala ne daga cikin falalan tauhidi فإن مغفرة الذنوب saboda gafarta zanubai wa takfirar zunubi da kankare zunubai min ba'dhi fada'ilihi yana daga cikin wani shashi na falalan tauhidi wa atharihi da amfaninsa kama zakara kama zakara shawahida zalika fi tarjuma kama yadda malam ya bayyana wasu wasu dalilai da suke nuna hakan a cikin tarjuma wa min fada'ilihi malici na daga cikin falalar tauhidi annahu sababul a'zam litafrijil qurbati fi litafrij qurbati ad-dunya wal akhirah na daga cikin falalar tauhidi lalle tauhidi shine sababi babba na yayi kunci da damuwar duniya da lahira duk yadda duniya ta rincabe rayuwa ta rikice al'amari ya lalace za ka ga mai tauhidi cikin nutsuwa da aminci yake ba abin da zai girgiza shi ya riga ya san ubangijin shi ya san Allah ya kaddara haka in alkhairi ne haka zai same sa in sharri ne ma haka zai same sa shi yasa zaka ga yana tsaye tam ba abin da zai girgiza shi kenan tauhidi sababi ne da ke shafi ya yaye dukkan kunci da damuwa na duniya da lahira a nan duniya zaka ga mai tauhidi baya cikin kunci da tashi hankali haka gobe kiyama zaka same shi cikin yalwa baya cikin kunci wa dafi uqubatihima haka kuma tauhidi yakan ije maka kunci da damuwa da azaba ta duniya da lahira wa min ajalli fawaidihi na daga cikin mafi girman falalar tauhidi annahu yamna udkhula fi an-nar tauhidi yana hana shiga wuta idza kana fil qalbi minhu adna mithqali habati khardali idan ya kasance a cikin zuciyar bawa akwai abin da bai kai daidai da kwayar komowa ba na tauhidi in kana da daidai daidai kwayar komayya ko daidai kwayar zarra na tauhidi a cikin zuciyarka to tauhidi zai hana ka ka dawwama a cikin wuta ina fata mun gane wata ran za a cire ka kai dai ba za ka shiga cikin an khalidina fiha abada ina fata mun gane yawa wa annahu idza kamula fil qalbi yamna'u dukhul an-nar bil kulliyya idan kuma tauhidi ya kammala ya cika a cikin zuciyar bawa to yakan hana shiga wuta gaba daya ba za ka shiga wuta ba kenan kaga tauhidi game da mutanen da suke yin shi kala biyu ne akwai mutanen da suka bashi haƙƙin shi suka kiyaye shi matukar kiyayewa to irin su ba za su shiga wuta ba karan farko ɗan aljanna ne akwai wanda kuma akwai tauhidin akwai lalata an gane akwai aikin alkhairi akwai sharri duka haɗawa suke suna cakuɗawa to wa irin su idan har ya shiga wuta Allah bai yahi masa ba to ba zai dawoma a cikin ta ba ina fatan mun gane Allah ya samu cikin masu kiyaye tauhidi suna tabbatar da shi ومنها ندلت cikin falalar tauhidi annahu yuhassilu li sahibihi al-huda al-kamil yana tabbatar ma ma'abucin shi shari'a cikakka wal amna tam da cikakken aminci fi duniya wal akhirah anan gidan duniya da gobe kiyama ومنها ندق تكن فلل التوحيد أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه واتسن فللا za ka nura da hakan idan ka nura da rayuwar da muke yau a gidan duniya ƙasashen musulmi idan ka nura da su su ne mafi raunin ƙasashe a rayuwar duniya ta fuskar ƙarfin soji da tattali na makamai da kuma ci gaba da bunƙasa rayuwa ta dukiya da arziki duk ƙasashen duniya su ne mi su ne baya ƙasashen musulmi ƙasashen arna su ne mafi ɗaukaka ƙasashe ta fuskar ƙarhin soji da tattalin makamai da kuma bunƙasa tattalin arziki amma duk da haka ba abin da suka iya da wannan tsararin na musulmai saboda mi tauhidi kuma tauhidin nan kaso kaɗan ne ke inganta shi daga cikin ƙananan ƙasashen nan na musulmi amma tattarar haka ba yadda za su iya da su ba su san musulunci da musulmai ba su san tauhidi da abin da suke da'awa zuwa gare shi amma ba yadda suka iya da su na bahaushe ce ciwon ido sai haƙuri ba yadda za su iya da su ba za su iya ƙare su ba za su iya gamawa da su ba dole za a bautar Allah a doron ƙasa su so ko ba su so duk da su suke da kalma su suke hanawa su suke sawa amma ba hadda za su yi da masu tauhidi mai tauhidi zai wayi gari ba ya da bai mallaki komai ba amma hankalin shi kwance ya san ubangiji ya riga ya kassama arziki kuma arzikin nan nashi na yinin nan zai zo mishi shi dai zai fita nema sabanin arna a yau da dukiyar ma idan ya juya ya juya ya ga wata manufar da bai ci mata ba sai ya halibe kanshi wani sai shafa zai mutu kaga babu kwanciyar hankali sau da babu Allah a cikin zukatansu min hana daga cikin falalar tauhidi annahu sababul wahidi linaili ridallahi wa thawabi shine sababi tallin tallaki sa ka samu yarda Allah da ladansa wa anna as'adan nas bi shafa'ati muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kun mafi ɗaukakan mutanen da za su dace da ceton manzon Allah tsira da mace Allah sabbata a gare shi shine man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wanda ya faɗi la ilaha illallah tare da ikhlasi a zuciyar shi ya faɗi ta ne tare da ikhlasi da gaske ke bauta ma Allah ya keɓance Allah shi kaɗai da bauta wa min a'zami fada'ilihi na daga cikin mafi girman falalan tauhidi anna jami' al-a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batina lalle dukkanin ayyuka da maganganu bayyanannu da boyayyu mutawaqqifatun an dakatar da su ne fi qabuliha wurin karbar su ba za a karbe su ba fi kamaliha ba za su samu kamala ba wa fi tarattubi thawabi alaiha ba za a rattaba musu lada ba dukkan ayyukan sai in tauhidi ya tabbata ina fata mun gani kenan min a'zami fada'ilihi anna jami'a al-a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batina mutawaqqifatun 'ala at-tauhid ana tsayar da su ne a karbe su idan tauhidi ya zamna in kana da tauhidi sallah za ta shiga karatun alqur'ani zai shiga zikiri zai shiga hailala za ta shiga nafilfili duka za su karbu ibada ta gabbai ce ko lafazi ne ko kudiri ne duka za su karbu kuma ka samu lada a wurin Allah amma in babu tauhidi ka kafi wannan ababen ba wanda za a karba maka ba ɗaya wanda za a baka lada akai shi yasa tauhidi yana da muhimmancin gaske malace fa kullama qawiyat tauhid a kowane lokaci tauhidi yayi kwari yayi karfi wal ikhlasu da ikhlasi lillahi ga Allah kamulat hadhihi al umur wa tammat wannan al'amuran sai su kammala kuma su cika kenan dukkan ayyukan da za a gabatar da dukkan nau'ikan su idan tauhidi ya karfafa a zuciya aka samu cikakken ikhlasi wannan ayyukan sai su samu kamala kuma su cika wurin Allah amma idan aka samu sun koyin haka ba kamala kuma ba za su cika ba ba za a karba maka su ba wa min fada'ilihi na daga cikin falalat tauhidi annahu yusahhilu 'ala al-'abdi fi'l al-khair tauhidi yakan sauƙaƙa ma bawa aikata alkhairi duk mutanen da ya kadaita Allah ya san girman Allah ta girman Allah ya tabbata a zuciyar shi da ikhlasi ga Allah zaka ga mutanen yana san alkhairi da aikata alkhairi wa tarkal munkarat haka tauhidi zai tallafa maka ya taimaka maka wurin nisanta duk abin kyama zanubai da abin da ke kama da su wa yuslihi anil masaibi ko ko anil musibat kuma tauhidi zai lallashe ka ya baka kwanci hankali dangane da musibobi da suke damun ka na rayuwa فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات duk mutumin da ke da ikhlasi a cikin imaninsa da tauhidinsa to da'a ga Allah za ta sauƙaƙa a gare shi bai jin wuya bauta bai jin wuya ibada bai jin wuya ambatan Allah bai jin wuya bai jin wahala duk wani abin da yake da'a ne ga Allah madaukakin sarki Allah zai rangwamta masa Allah zai sauƙaƙa masa ga yanayin sa cikin sauƙi Allah ya datar da mu me yasa lima yarju min thawabi rabbihi wa ridwanihi saboda abin da yake kamna na ladan ubangijinsa da kuma yarda ubangijinsa wa yuhawwinu alaihi tarka ma tahwahu an-nafs kuma tauhidi zai sauƙaƙa maka barin duk wani abin da zuciya yake so min al-ma'asi na saban Allah la yakhsha ko lima yakhsha min sakhatihi wa iqabihi saboda abinda mutum yake tsoro na fishin Allah da kuma azabar Allah wa min hana daga cikin falalar tauhidi a takaice dai duk mutumin da ke da tauhidi da kyakkyawan ikhlasi a zuciyar shi Allah zai sauƙaƙe mashi hanyoyi na da'a da bautar Allah bauta ba za ta dinga ba shi wahala ba ina fatan mun gane idan ka ga ibada tana maka yauni kana jin wahalarta to binciki tauhidinka da imaninka da ikhlasinka in kana da tauhidi kyakkyawa da ikhlasi kyakkyawa duk abin da ke da'a ce ga Allah zaka ga zuciyarka na zabar da kai zuwa ga aikata shi ina fatan mun gane duk abin da ke saban Allah ne zaka ga zuciyarka na kokarin nisan ta shi baka aikata shi in dai tauhidi da ikhlasi suka zamana a zuciya wannan kuma gwalgwadon kowa ne da irin kokarin da yake zubawa da irin yadda yake yin ikhlasi tsakanin shi da ubangiji shi Allah da tadda mu wa min hana daga cikin falalar tauhidi anna tauhida idza kamula fil qalbi habbaba Allah li sahibihi al iman idan tauhidi ya kammala a cikin zuciya Allah yakan soma ma'abucin wannan tauhidin imani a zuciyar shi wa zayyanahu fi qalbihi kuma Allah ya adin imani a cikin zuciyar ma'abucin tauhidin wa karraha ilayhi al-kufa sannan Allah ya sanya kyamar kafirci a gare shi wal fusuqa da fasikanci wal isyan da kuma aikata laifuffuka wa ja'alahu min ar-rashidin kuma Allah zai sanya shi a cikin mutane wanda yake shiryayyu kimtsatsu masu kimsi ومن هنا daga cikin falalar tauhidi annahu yukhaffifu anil abdil makariha tauhidi yakan sauƙaƙa ma bawa ababen kyama wa yuhawwinu alaihi al'alam kuma yakan sauƙaƙa ma bawa raɗaɗi a cikin zuciyarsa fa bi hasabi takmilil abdi littauhid wal iman gwalgwadon yadda bawa ya cika tauhidin sa ya samu kamala da imani ya talaqqal makariha haka zai dinga karɓa ababen kyama wal'alam da ababen raɗaɗi bi kalbin musharih da zuciya mai yalwa wa nafsin mutma'inna da rai kuma nitsatsa bi ma'ana gwalgwadon yadda ka kyautata imaninka ya kammala gwalgwadon yadda za ka dinga haƙuri akan ababen da kake fama da su na damuwa da tashin hankali da raɗaɗi na jarrabawa sai kaga ka karɓi abin in jarrabawa ta zo mai zafi mai raɗaɗi sai ga ka karɓi abin cikin zuciya mai yalwa ba tare da fushi ba akan abin da Allah ya kaddara maka na musiba ko damuwa ina fata mun gane walgwadan tauhidinka walgwadan kadai ta Allah ka walgwadan yadda zaka iya karba ababan da suke kake fama da su na radadin jarrabawa ai kaga mutane sun sha bamban wani yanzu za a iya ga mai malam ko alhaji wani kai asara kaza na dukiyarka farkon abin da zai fara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko haka zai ci shi kenan kuma ta ƙare wannan kuma ana gaya masa hankalinsa zai tashi duk inda yake wannan ma sai an kai sa likita dan tansiyon tana iya bige shi kenan gwalgwadon imaninka da ƙarfinsa da yadda ya zamna cikin zuciya da ikhlasinka gwalgwadon yadda za ka iya tarban musiba da raɗaɗinta a cikin zuciyarka ina fatan mun gane Allah ya samu dace wa nafsin mutma'inna da kuma rai mai nutsuwa wa taslimin wa rida bi aqdar Allah al-mu'lima da sallama mu ubangiji da yarda da kaddarorin Allah masu radadi wa min a'zami fada'ilihi na daga cikin mafi girman falalan tauhidi annahu yuharriru al-abd min riqqil makhluqi lalle tauhidi yakan yan tabawa daga bautar halittu mafi falala daga cikin falalan tauhidi zaka ga ya yan taka daga bautar halittu ba kai ba bauta mu halitta ina fata mun gani sabanin wasu wanda suka mai da kansu bayu ga wasu halittu suna bautansu kuma bayan Allah ta hanyar girmama su sama da kima ta hanyar karɓa umarninsu sabanin umarnin Allah ta hanyar bibiya su koda a cikin saba ma Ubangiji ne kaga wannan sun shiga cikin bautan mi bayi wanda annabi ya zo don ya tsamar da bayu ne daga halittar bayu zuwa ga halittar Ubangijin bayu ina fata mun gani zuwa ga bautar ubangijin bayu ba wai bautar bayu ba wanda yau za ka samu wasu wallahi bautar shehunne suke da wali karara ba a nabbahar da shehu idan ya yi kuskure magana shehu duk gaskiya ce kaga wannan wuce iyaka ne wurin mi wurin ya bar shehu ko ka risina mashi wurin gaisuwa irin dan sunkuya wannan da ake wasu ma sai sun yi ruku'i kai wasu ma sai sun kai goshinsu ƙasa wannan da dama daga cikin mashayikha na tariƙa na sufiya ana musu sujada ƙarar an gani an shaida hakan shekarun baya kun gani nan najeriya na ɗahir bauchi sujada a kamshi ibadan ne ya je ko ina ne mutane suka dinga duka suna kai gushinsu ƙasa don girmama shi wanda yin haka mine ne kafirci ne wanda ya sujada kafiri ne wanda ya yarda aka masa sujada shi ma kafiri ne ina fata mun gani ba a yin sujada ko ruku'i ga kowa sai gawa sai ga Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahadan dan al masajid ko ya kasance masallatayya ko ya kasance gaɓoɓin da aka yi sujada da ruku'i da su don girmama Allah kowane ɗaya daga cikinsu idan ka yi ma wani wanda ba Allah ba ka yi shirka wanda hakan kafirci Allah ke shi mai kare don haka irin sunkuya wannan da ake yi ma irin an game da juna irin a zuwa ɗan sunkuya wannan shi ma bai dace bai dace ba kwata-kwata wanda halin suna ma za ka samu tsakankaninsu sanayin haka san dan sunku ya haka za a gaida ma da wannan bai dace a gaida shi mai ke tsaye ku yi musafaha da shi kai tsaye a ku samu ladan musafaha kuma ku samu ladan sallama ina fata mun gane ko da ko iyayenka ne ba wanda ya ce ka sunku ya musu ba wanda ya ce ka musu ruku'i ko sujada kuma rashin sunku ya musu baya nuna karamcin ladabi a gare su balma girmama su ne girmama su ne su da nisan ta saba ma Allah saboda su girmama Allah ne kuma su ma girmama su ne ina fata mun gane ba sun kuyawa domin gaida iyaye kuma yin hakan ba wai karamcin ladabi bane kamar yadda da dama daga cikin jahilai suka fahimci haka ina fata mun gane in ban manta ba a cikin littafin al-ifadatul ahmadiyya li muridi sa'adatul abadiyya ɗaya daga cikin manya-manyan malaman shaddariƙa tijaniya ne ke cewa ahmadu tijani ce duk wanda ya ma wani ruku'i ko su duk wanda ya ma wani sujudi wannan wanda ya sujudi da wanda aka ma kafiri ga hujja daga cikin gida yanda wannan fatawa a iya kafirta ɗahir boci akan wannan sujada da aka mishi in ya yarda da ita da shi wanda ya sujudi wanda ya sujudi zuwa ga ɗahir boci saboda sun sha'in tawili cewa ai da nihin girmama aka yi ba na rihin sujudi ba ba wannan wannan baya shiga baya karbuwa ina fata mun gane sujudi ibada ne ba a yin shiga kowa sai ga Allah da kayar sanama mutum ka masa sujudi to ka ba shi wani haƙƙi daga cikin haƙoƙin Allah da ya kaɗe ta da wannan haƙƙin ina fata mun gane da haka kenan sai an tauhidi shi ke sa ka kubuta daga bauta halittu kaji ba ka tsoron wani boka ko malamin tsubba ko dan bid'a ba zai tasiri cikin ka ba sunna zaka ya so ko bai so ba ina fata mun gane shine amma da in kaga ga wani shehu ya sa ka gaba kana jin tsoron kai sunna annabi saboda shi to har yau kana cikin kangi na bauta shehu ne kenan ai baka baka baka harrara ba baka samu inci ba don mi ga sunna annabi ya rika biya wani shi wani shehu ko wani malami ina fatan mun gane ko ga sunnan annabi ta bayyana gare ni karara cewa wannan abin sunna ce wajibi ko kuma nisanta abin haramun ne karara ba ko eh ko nisanta abin haramun ne karara ya kasance saboda iyaye na na saba mu Allah da manzon shi bai har yau kana cikin kangi na bautar halittu baka baka baka zamanto entacce ba wurin bautar su ka zamanto kana da yanci shine wani daga cikin halittu ba zai sa ka saba mu Allah ba kuma wani ne la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq innama at-ta'atu fil ma'ruf ina fatan mun gane to tauhidi in ka same shi ya zamna zaka ga wannan abin dabba ruwanka da shi je ku shirman ku ni dai sunna zani abin ya birye ka ko kai ya birye ka ya maka daɗi ko kar ya maka daɗi amma kuma hakan ba zai sa in ƙi mu'amala kyakkyawa da kai ba in ba haifina ne hakan ba zai hana in maka biyayya ba in girmama ka ci baba wannan haƙƙi ne a gare ni in maka amma wannan sabon Allah ne ka yi haƙuri ba zan bi ka ba dan in samu ubangijin da ya halicce ni da kai kuma ina fatan mun gane amma girmama shi aike je ka yi mishi duk abin da Allah ya wajabta maka ka mishi na girmamawa ko da ku kafiri ne amma ba zai sa ka ka saba ma Allah ba saboda shi duk abin da ka san ba manhajin annabi bane ba ba za ka masa biyayya ba ni girmama sa sai ka yi na annabin ka bar nasa saboda Allah ya fore ka da yin haka yace wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa kenan daga cikin mafi girman falalar da tauhidi yake ma mutum zai yanta shi daga bauta halittu wata alluka bihim da kuma rataya da su da makalkale ma halittu ka rika ganin sai da su ka rayu ko sai da su ka samu abin da kake so wa khawfihim da jin tsoron su ka dinga jin tsoron wani dan tsubbu ko wani boka ko wani malami ko wani shehu ba wanda zai cutar da kai matukar Allah bai cutar da kai ba ba wanda zai amfane ka idan Allah bai so ka amfana ba in Allah ya so ka da alkhairi duk duniyan nan suke sai ka samu alkhairin nan idan Allah ya nufaci ka da sharri duniyan nan su yi tsaye akan ka dan ka sharrin ne ya same ka wallahi sai ya same ka to me zai baka tsoro me zai tada maka hankali kaga mai tauhidi hankalin shi kwance ba abin da ke bashi tsoro sai Allah wa raja'ihim haka za ya kubuta daga tsammani wurin halittu wal amali li ajrihim ko ko ya dinga aiki saboda wasu halittu wa hadha huwa al izzu al haqiqi ka kasance haka shine izza ta haqiqa ita ce bunƙasa ta gaske wa sharfu al ali da dukaka madaukakiya wa yakunu ma'a zalika muta'allihan muta'abbidan lillah kuma tare da haka zai kasance mai karkata zuwa ga Allah kuma mai bauta Allah shi kaɗai la yarju siwahu baya tsammanin komai wurin wani wanda ba Allah ba wala yakhsha illa iyyahu baya jin tsoron kowa sai Allah wala yunibu illa ilaihi baya komawa zuwa ga kowa sai Allah wa bidhalika yatimmu falahuhu wa yatahaqqaqu najahuhu da haka ne zai rabotar shi za ta cika kuma tsirar shi za ta tabbata wa min fada'ilihi na da cikin falalar tauhidi yana dan yawa kuma lokacin sallah yayi kenan muna iya dakatawa nan annan muka faɗa daidai minti goma saura bakwai to minti bakwai muna iya muna iya kare shi wa min fada'ilihi na daga cikin falalar tauhidi allati la yalhaq la yalhaquhu fiha shay'un falalar da babu wani abin da zai yi tarayya da tauhidi a cikin ta anna tauhida lalle shi tauhidi idza tamma idan ya cika wa kamula ya kammala fil qalbi a cikin zuciya wa tahaqqu wa tahaqqaqa kuma ya gaskata tahaqquqan kamilan gaskata cikakka بالإخلاص التام تهيئ إخلاص تككي فإنه يصير القليل من عمله كثيرا تونن توحيد زي سايك ككدن يزم ديوا أورن الله ويضاعف أعماله هو وتضاعف أعماله كما أيكم باوا زألنكس وأقواله دمغنغننسا بغير حصر باتارد إياكا ولا حساب كوكما كدد ديوا ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد هكا كلمة إخلاص لا إله إلا الله ذات يرنجاي أتكم ميزان باوب وبقيامة بحيث لا تقابلها السماوات والأرض تدى سميد قصي بزاس إيرن جاي التبع وعمارها دما وند سكي راي سميد قصي من جميع من جميع خلق الله daga cikin dukkanin halittun Allah kama fi hadith Abi Sa'id al-mazkur kama yadda yazo a cikin hadisin Abi Sa'id wanda aka ambata cikin babin fi tarjuma a cikin tarjuma wa fi hadith al-bitaqa da wanda yazo kuma a cikin hadith al-bitaqa alladhi fiha la ilaha illa Allah bitaqat da adda ku la ilaha illa Allah a ciki allati wasanat tis'atan wa tis'ina sijillan wadda wannan bitaka wadda ke da la ilaha illallah cikinta tarin jayi sijil takaddun da suka kai 99 na zanubai wadda kowace takarra guda ɗaya girmanta gwalgwadon inda ganin kai ke tsinkaya wanda ke nuna kaga yauni da ƙarfi na tauhidi kenan وتسعة وتسعين سجلا من الذنوب ودترن جاي سجل قدا تسعين دتر نزن بين كل سجل يبلغ ما ما يبلغ مد البصر كون سجل daga cikin wannan sijil na zanuban shi takardun zanuban shi girman su shine gwargwadon inda ganin ka yake kaiwa wazalika hakan ya faru ne li kamali ikhlasi qa'iliha saboda kamala ikhlasin mai faɗa wannan la ilaha illallah wa kan min man yaquluha la tablughu hadha al-mablagh nawa ne daga cikin mutane da suke fadatta amma ba ta kai wa wannan matakin ba za ta kai wannan matsayin ba saboda ba su ba ta haƙƙin ta ba su kiyaye ta لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل مثل وقريب ممن قام ممن قام بقلب هذا العبد saboda bai kasance ba a cikin zuciyar shi tauhidi da ikhlasi cikakke mai kamala gwargwadon cika da kusanci ta wancan bawan wanda ya mutu kuma aka auna imanin shi da yabbi ta karama ta rinjaye dukkanin zunuban shi so da kaga shi cikin nashi babu kamala babu tawaya amma shi wannan bawan nashi akwai kamala a cikin tauhidinsa shi yasa ya rinjaye zunubansa ومن فضائل التوحيد نادق cikin falalan tauhidi أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير ليسر na daga cikin falalan tauhidi masu kaɗai ta Allah lalle Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki yawunin ba da nasara ga buɗi ga masu tauhidi duk abinda masu tauhidi suka sa shi gaba sai sun cin mishi duk abin da masu kaɗe ta Allah ba su shirka suka sa shi a gaba a matsayin burin da suke so su cimma to Allah zai taimake su sai sun cimma wannan abu shi yasa mai tauhidi kai ya tsari a rayuwar shi in dai ka kaɗe ta Allah ka san girman Allah a cikin zuciyarka duk abin da ka sa shi a gaba kana neman alheri cikin ta sai ka cimma wannan alheri shi yasa masu tauhidi Allah bai kaskantar da su zai taimake su musu buɗi a duniya wal izzi wa sharaf Allah zai ba su buwaya da daukaka haka kuma Allah zai ba su shiriya sannan kuma Allah zai sauƙaƙa musu dan sauƙaƙawa wa ihlas wa islah al ahwali wat tasdid haka Allah zai gyara musu halayen su kuma yasa suna gamdakatar fil aqwali wal af'al a cikin dukkan maganganun su da ayyukan su wa minha na daga cikin falaciyarsa duk ta yadda ka ga akwai tauhidi a cikinta ko ka sa ran akwai cin nasara a cikinta ina fata mun gani duk da a wadda aka kafa wurin tauhidi da kaɗai ta Allah da ba Allah haƙƙin shi da bambancewa tsakanin haƙƙin Allah da na bayan shi dan a ba Allah haƙƙin sa kar a gurɓata tsakanin haƙƙin Allah da bayu a cakuɗa to wannan tahiyya sai ta ci nasara duk yadda take da 'yan adawa duk yadda take da makiya sai ta ɗaukake sai ta buwaye ba yadda za a yi daita amma duk da'awar da aka kafa akan cewa in aka yi tauhidi za a tarwatse ku bari mu koya mutane falala ayyukan alheri da yawan nafilfilu kar mu gaya musu abin da ransu baya su ko ina ba a tahiya wallahi za a tarwatse kai ka ce ba taba taruwa ba karan farko za su baka mamaki irin taron su da danzazan su sun yi taro sun yi dandazo da an kwambi sai ka rasa su sun watse saboda ba a kafa ta akan tauhidi ba in ko ba a kafa ta akan tauhidi ba wannan tahiyar ba za ta hadu da taimakon Allah da budi na Allah nawa nawa ne aka yi na taron al'umma a garin ga nawa ne daga cikin malamai suka zo kai kace sun kwace garin agar saboda taron mabiya duk ina suke a yau ku ba ni labarin ina suke ina suke kai kace ba taɓa yin su sun zama khabaru kana kuma shafaffe babu labarin kaɗan daga cikin misalinsu ina su malam da girawa ina labarin tahis ina malam awal da ya zo daga najeriya ya yaudara 'yan agadas ya tara al'ummar da har a yau ba ni zaton akwai malamin da zai dinga wa'azi kullum kullum ya tara al'umma irin nashi ina shi ke ina labarin shi ina yake babu shi saboda an kafa da'awa akan ƙarya an kafa ta akan biya mu mutane bukatar su da abin da ran suke so shi yasa ba su nan yansu kawo ba taɓa yansu to duk da wadda aka kafa ta akan dabara mu za mu kiran mutane ne zaman lafiya ba mu san sabani ba za mu ce kaza shirka bane ko kafirci bane ba ko mu ce bokanci kaza zaura muna tare da bokaye duk dai muna son a samu haɗin kai a girmama juna billahi allazi ko ina ba ta ya shirme ne kawai ba su kai labari kuma misali ga da'awar tauhidi garin da nawa aka fara lokacin masallaci nan adda kwai na ahlus sunna a garin agaras su wane ne ake ba wahala dare da rana an ba su kashi an azabtar da su an rihe su an kona musu masallatayya dan a hana da a sunna tahiya da nawa suka fara masallaci nawa gare na juma'a da kyar aka bar su suka fara yin sallah a gidan abdul quddus dan karamin masallacin da bai iya dukan mutum 25 a zo a watsa su da barkonan tsohuwa a yi menene ƙarshe ba yadda aka iya da su yanzu wanda suka yayi ne suke kira mutane zuwa ga tauhidi da za ku yi da su to da'awar gaskiya kenan duk yadda aka taru a kanta ba za a iya mata komi ba kuma duk yadda suke kaɗan su ne masu cin nasara karka rudu da masu yawa in dai akan ƙarya suke mutaran zaka lalabe su ka rasa kamar yadda muka ba ku misali a yanzu kenan da'awar tauhidi da'awa aqida ingantatta ita ke samun nasara Allah da taimakon Allah ta nace ta ci gaba ta dure ba abin da zai karya ta amma da'awa ta shirka da'awa ta dibara da'awa ta haɗin kai su cewa wana namu ne kar a ba juna kumiya mu girmama junanmu a san muna lafiya ko ina ba a tahiya saboda munafici zai ta yi kana ganin gaskiya sai ka take ta saboda muna tare da wani a wani muna tare da kai ka buɗe mu ƙarya wuta ya shi kamar da shi kake kuma gobe ku gaisa an gane ko kamar ihsani ka buɗe mu abin da yake na, na shirka wuta in dan bid'a ne ka buɗe mu bid'a wuta in suka gayyace ka wurin bid'a su farkon maudu'in da zaka dorawa wannan bid'a ta sace ka wanke ta dadas shine shine gaskiya kawai ina fata kan karka wani boye boye kana nuge nuge irin na jama'atu tabligh jama'atu tabligh yau sun yi shekara 30 sana da awa har yanzu ba su tsina na komi ba ba abinda kuma za su tsina nawa sauran mutane ne wanda kullun so suke a hadu a yi zaman lafiya ba wai mun ce zaman lafiya na a tashi hankali a zaman lafiya da suke nihi kama a haɗu ra'ayi daban-daban a zaman lafiya kamar kai dan tijaniya ni dan izala kai dan kadiriya kai dan shi'a wanga dan ba ruwa na wanga dan galgajiya mu haɗu wuri guda ayi tsari guda a zamana lafiya to kaga munafici ya shiga shi yasa yan tabligi duk inda suka sabka zaka ga sukan ɗauki launin wurin yanzu nan tabligi in ya zo nan abinda muke so zai gaya mana in ya zo wurin yan tijaniya sai zan dan tijaniya abinda suke so shi zai ga ba zai taba ce musu tijaniya akwai lalata cikin ta ba in ya je wurin yan shi'a ma ku yi shi a ku amma ku karɓi na filfili sallolin na fila karatun ku amma ku shi a ku kaga yakin banza kenan shi yasa zaka ga duk inda suka je ana karɓar su ba a kore su ina fata mun gane amma su kuskura su je wani yan tijaniya su ce mishi tijaniya akwai lalata ciki sun bar su zauna masallacin amma sai ga an bar su nan an bar su nan duk inda suka wai duniya ma an ba su shaida babu mutanen da ke son kafiran duniya sun ba su shaida cewa mutanen kirki ne to su kafiran mutanen kirki ne bali hasa maka shaidar mutanen kirki kai dan iska zai baka shahada ta cewa kai mutanen kirki ne ai kai ma da iska ne irin shi ina fata mun gane Allah ganar da mu kenan kaga da'awar tauhidi ita ke dacewa da cin nasara da taimakon Allah ina fatan mun gane falala ta karshe ce min ha anna Allah na daga cikin falalar tauhidi lalle Allah madaukakin sarki yudafi'u anil muwahhidin yakan ba masu tauhidi kariya ya rama musu akan cutar da ake musu ahlul imani ma'abutan imani shururar duniya wal akhirah yakan kare su daga sharrin duniya da lahira wa yamunnu alaihim bil hayati tayyiba kuma ya musu ni'ima ta hanyar ba su rayuwa mai kyau a nan gidan duniya wa tuma'aninati ilaihi da kuma nutsuwa wa tuma'aninati bi dhikrihi da kuma nutsuwa wurin ambatan Allah wa shawahidu hadhihi al jumal min al kitabi was sunna kathiratun ma'rufatun wallahu a'lam shedodi da dalilai da ke nuna wannan maganar da malai gai daga cikin alqur'ani da sunnonin annabi suna da yawa kuma sanannu ne Allah shine mafi sani Allah ya datar da mu abin da faɗa daidai Allah ba mu ladan shi kuskure ko abin da ke kama da haka Allah ya yi fauna assalamu alaikum wa rahmatullahi